الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا إلقى إشرين دعاء شاء ترى قوة رمضان هجرة ألف دهود إرقى da arba'in wanda ya daidai da 24 a watan biyar 2019 yau juma insha Allah za mu ci gaba tafsirin cikin suratul an'am mun taso daga aya ta 95 wanda muna karan za mu doshi har kusan ƙarshen aya ƙarshen surar kenan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna alamomin ƙudurarsa da ikonsa da kaɗaitakarsa da tattaran komai da komai zuwa ga mulkinsa da tasarrufinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana kamar yadda muka ɗauko tun daga can baya falikul hajji wan nawa to har zuwa nan Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida shine wanda ya fare ku daga rai guda daya shine daga baban ku Adam amma sai gashi yayi ku reshe reshe yayi ku dewa yayi ku kabiloli kun cika duniya daga mutum daya Allah subhanahu wa ta'ala yayi ku mustaqarrun wa mustauda daga cikin ku aka yi wani shi ne mai matabbacinku aka yi wani kuma shi ne mai ma'ajiyinku wato mai matabbacinku shi ne namiji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba ƙwayoyin halittan ‘ya'ya a bayansa kuma sai kuma aka yi mace wanda ita ce aka sa ma'ajiyin ɗan adam kuma a cikinta mahaifanta a raine shi ya girma har ya kai cikakken halitta sannan a fito da shi duniya haka Allah subhanahu wata'ala yi ku wasu malamai suka ce mustaqarun da mustauda akwai wanda Allah ya tabbatar da cewa zai rayu zai girma ya yi zuriya sannan ya mutu ya koma ƙasa akwai wanda kuma Allah subhanahu wata'ala tun a ƙwayoyin halitta bai sa zai zama cikin waɗanda za a haifa ba sai a yi ɓarinsa a zo a binne shi a ƙasa shi ba a gan shi ba ba a ga rayuwarsu ba malamai dai sun yi fassara iri-iri akan mustaqarun da mustauda waɗannan qad fassalna ayat mun yi bayanin alamomin shiriya liqaumin ga mutane yafqahuna wanda suke da hankali suke gane ayoyin Allah nan وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا نكمد منه عبا متراكبا ومن النسل من طلئها قنوان دانية من طلئها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينئه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa allazi shine wannan anzala minas sama'i ma'an wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi nabata kulli shay'in ya fitar da tsire-tsiren komai da komai wato saboda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗansa da halittansa sai yake bayani irin wato wanda kowa ya ga wannan bayani ya san bayani ne daga wanda shi ya san abin da ya yi ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana maganan gona sai maganan an fitar muku da habban da menene da sauransu to amma Allah subhanahu wa ta'ala nan da yake maganan tsire-tsiren da ba su da iyaka uncountable tsire-tsire za su iya a ƙididduguwa amma ba a san iya yawansu ba Allah ya ce in ya saukar da ruwa daga sama sai tsirar da tsire-tsiren komai shine na bata kulle shayi wanzu dai gashi nan ana ruwan sama ba a fara noma ba tuku ba a shiga gonaki ba idan ka je jeji ka ga irin abubuwan da suke fitowa wani tafasa wani aya-aya wani wani wani kiri-kiri wani mai ciyayi dai kala kala kala kala iri iri to shine Allah ke nufi cewa tsirar da tsire-tsiren komai da komai ku ba ku bukata amma Allah ya san dalilin da yayi sau kowanne daga ciki akwai masu bukatansa kuma duka daga me daga ruwa guda ɗaya wasu ya zama za su yi ƴaƴa wasu su zama kamar hatsi hatsi wasu su zama kayayyakin marmari wasu su zama kayan ƴaƴan itatuwa wasu su zama ganyaye da za a ci wasu su zama ciyayi da dabbobi za su ci wasu itatuwa ne ganyensu ya kaɗe su ƙoshi da ruwa su fitar da ganyaye koraye shar a rinka amfani da shi a ɗiba a magunguna a ɗiba a bawa dabbobi Allah da ya fitar da tsire-tsire iri-iri daga wannan ruwa ko ku yi noma ko kar ku yi noma wa'annan kawai suna bukata su bukatan ya ishe su Allah ya ce kuma fa akhrajna minhu hadiran muka tsirar muka fitar da abubuwa koraye da shi duniya ta yi baki irin ta bushe ta zama ƙasa ƙura kowa ruwan ma yana ƙoƙarin ƙafewa ana neman sa wurare na nesa sai ga shi Allah subhanahu wata'ala ya dawo da dausayi duniya a samu ruwa a ko'ina a wadace dabbobi su je kowane kwari su samu ruwa su sha ɗan adam ma su ɗiba su yi ta aikace-aikace sannan kuma duniya ta yi kwalliya ta yi kore shar ko ina ciyawa ya fito wuri ya yi sanyi kowa na jin daɗi ukhriju minhu habban mutarakiba kuma daga gare shi muke fitar da ƙwayoyin hatsi wanda yake mai hauhawa bisa juna eh da kowane ƙwaya ɗaya fitar zangarni ya fitar da ƙwaya ɗaya ka gani wahalar da za a sha manomi in yayi dawa ya ta fitar da ƙwayan dawa to amma Allah ya ce sai mu fitar da ƙwayoyi masu hauhawa zangarniya a jikin zangarniyan akwai rassa rassa rassa kowane reshe akwai wani reshen ma a jikinsa akwai wani reshe sannan kuma a samu ƙwayoyi wani guda goma sha wani ishirin wani kaza in an haɗa kuma a jikin zangarniya ɗaya kaga ƙwayoyi sun fi ɗari a jikin zangarniya ɗaya kamar na dawa haka kuma gero shi ma nashi haka su abin da ya shafi acca haka abin da ya shafi shinkafa haka abin da ya shafi alkama haka kuma duka Allah subhanahu wata'ala yake fitar da ƙwayoyi iri-iri wanda suka hauhawa a bisa junansu ka shuka ɗaya ka ci ka girbe dubu a wani wani wani ɗari da ɗaruruwa a jikin zangarniya ɗaya nan wa minan nakali haka nan daga dabinai shi ma min ɗal'iha daga hudanta mu fitar muku da ƙinwani wato dunje ko kuma wasu suna cewa nonon dabino shine ƙinwanin ɗin daniyata wanda suke kusanta da ku kamar mu nan muna da dabinai dogaye ne amma kamar su ƙasashen laraba za ka samu dabino da hannu ma za ka iya tsinkan 'ya'yan wasu dabinai din ba su cika ba masu tsawo ba ne sosai na'am to haka za ka gan su ga su nan kusa da ku su yi 'ya'yaye kowanne huda ɗaya ya fitar da nono babba a jikin nono ɗaya sai ka samu 'ya'yan dabino sun kai dubu biyu ko uku ma in ba a mai da hankali ba ko na'am wajen natin muka fitar muku da wasu kuma gonakin ba irin na rani ba ne ai ba irin na damuna ba ne gonaki ne jannatu jannatu gonar da take rufe guri da inuwa wato irin lambuna kenan min a anadin su kuma nau'in abin da kuke ɗiba a gurinsu ba irinsu dabino ba ne ba irinsu alkama ba ne ba irinsu shinkafa ba ne kuna ɗiban wasu kayayyakin zaƙi ne na marmari kamar inabobi zaitun da zaitun wanda ku ci ku sha mansa war rumman da rumman mutashabihan wasun kaga sun yi kama ta gun ganye wasun kaga sun yi kama ta gun yaya ka ci kuma ka ji kowanne irin nau'insa daban ne idan ka dubi ɗinya in ka dubi atile sai ka ga abu ne kaman kalansa ɗaya amma wannan kalansa maiko-maiko wannan zaƙi haka in ka dubi tsada ka dubi inabin yanyawa haka ma in ka dubi tsada ka dubi inabi kalansu kusan kaman ɗaya to ganyen kuma itatuwansu ya bambanta haka nan dai za a gan su kowanne da irin yanayinsa wa gairan mutashabihin akwai wanda kwata-kwata kuma ba su kama da juna haka Allah subhanahu wata'ala ya danyen su ba ɗaya ba ƴaƴan su ba ɗaya ba unzuru ila samarihi wato ku ku ku ku ku ku yi nazari ku dubi ƴaƴan itatuwansa ku ga irin yanda Allah subhanahu wata'ala yake fitar da su eh kamar yanda wasu malamai suka ce unzuru ayyuhan nasu nazara itibarin wastifsari eh wasu kuma suka ce unzurun nan ma'ana ku ɗiba eh ku ɗibi ƴaƴan itatuwansa to duk dai fassara ce ta malamai daban-daban wato ku dubi farkon yadda yake farawa iza asmara lokacin da ya fara ‘ya'ya kaga wani mai gishiri wani mai bauri wani mai ɗaci kuma nan ana jira yana kaiwa girmansa mai ɗacin nan sai ga ya zama mai zaƙi ko ba haka ba wani mai baurin nan sai kaga ya zama ya zama mai daɗi da amma farko farkon sa fa abincinka ne amma lokacin da ya fara bai fara da daɗi ba ya fara da ɗaci to mai juya abu mai ɗaci ya kuma mai zaƙi ya kamata ka lura da ka sa basira ka lura da hikimarsa mai juya abu mai bauri ya koma mai daɗi mai wani irin galmi shi ma ya kamata ka lura yanzu aka ce maka ka ci 'ya'yan goruba suna yin ƙanana ya ka ji wani irin bauri ya riƙe maka baki amma idan suka nuna sai ka ji zaƙi har yana so ya hau maka kai ko ba haka ba to haka ne haka kuma misali su 'ya'yan da biyu din ma zan su masu zaƙi in ma kuma lokacin da suka fita farko farkon sai ka ji su da akwai bauri yawwa wani abun ma in ka ɗebi farkon sa ɗaci ne da shi amma kuma in ya zo sai ka ji yayi zaƙi daga baya wayan ihi ku lura da yadda yake nuna wato ku lura da farkonsa lokacin da ya fara saɗa ku lura da kuma lokacin da ya nuna ya zama mai daɗi yanzu dai a ɗauko kankana ɗan ƙanƙanin ɗan kankana wanda bai fi ƙwallon goruba ba a baka a ce ka ci ɗaci za ka ji ba za ka iya ci ba amma lokacin da ya girma ya zama ƙato ya yi ja in aka yanka sai ka ji kana shan zaƙi a jikinsu inna fi zalikum lallai cikin waɗannan juye-juyen halitta la'ayatin akwai ayoyi na shirya bisa wahadaniyar Allah da kuma hikimar Allah da kyakkyawan aikinsa liƙaumin yuminu ga mutane waɗanda suka yi imani na'am وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وفرقوا له بنين وبنات بغيرهم سبحانه وتعالى أما يصفون
وجعلوا لله شركاء الجنة wai suka sanya wa Allah abokan tarayya daga cikin aljanu mutane haka kawai suka kirkiri ƙarya suka ce wai aljanu ai abokan tarayyan Allah ne su ma abun bauta ne wa khalaqahum Allah kuma shi ya halicci aljanu su kuma sun san cewa shi ya halicci aljanu amma suka mai da addini wasa sun tabbatar aljanun nan Allah ne ya halicce su amma suka ce wai abokan tarayyan sa ne wannan shine mutukan jahilci wa kharaqu lahu banina har ma suka kirkira masa yayaye suka ce yana da yaya wa banatin wasu ma saboda duhun kai da jahilci har yaya mata suka dangana wa Allah suka ce yana da su bigairi ilmin akan jahilci suka suka ce uzairu dan Allah ne suka ce mala'iku yaya mata ne na Allah suka ce Isa dan Allah uzrillah subhanahu tsarkaka ya tabbata ga Allah ga barin yayaye maza ko mata gabaki ɗaya ma wata ala ya ɗauka amma ya sifuna ga barin abin da suke sifanta da shi da su na sifofin na ƙasa sifan yaya ai sifofin na ƙasa ne mutum in dai tsufa ya samu wanda za su zo su kula da shi daga baya shi yake bukatun yaya shi Allah baya tsufa baya shekaru baya daɗewa baya gajiyawa kuma ma ya ya ma ya ma tsarkaka gabarin ya ma sifantu da sifan wanda zai bukaci aya na'am بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء أليم نعم badi'us samawati shine mai kagen sammai wal ardi ya kagi kasai ba tare da wani misali da ya gani ya gabata ya kwaikwaya ba anna yakuna lahu waladun to ta yaya zai zama yana da da walam takun lahu sahibatun gashi baya da mata ai duk wanda yake da da dole ya zama yana da mata idan kun ce Allah na da da da to wace ce matarsa uzu billah anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ya za a ce yana da ɗa baya da mata wa khalaqa kulli shay'in wanda shine ya halicci dukkan komai kuma sai ya halicci matansa ko yaya wa huwa bi kulli shay'in alim shi kuma masani ne da dukkan abin da ya halitta nan ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله Allah kenan wannan da kuke jin bayani a kansa shine Allah rabbukum ubangijinku la ilaha illa huwa babu wani ubangiji sai shi khaliqu kulli shay'in malikin dukkan komai fa abuduhu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi kuma shine mai lura mai shirya kulli shay'in dukkan komai na'am لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الكريم لا تدركه الأبصار ذني باسا رسكنسا ba sa ganinsa ido baya ganinsa wa huwa yudrikul absar shi kuma yana riskan idanuwa shi yake ganin ku ku ba ku ganinsa ma'ana gani a nan duniya amma a kiyama mutum zai iya ganin ubangijinsa a aljanna ya tabbata wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa eh cewa la tudrikul absaru al'aya na fasil ihaɓa ayan ta kore kewaye wato iyayen iyaya yaya ido yake yi ga abu ai ido wani haske ne wanda yakan buɗe sai ya ga abin da yake da hududu yake da iyakoki ya ga ko ina da ina ɗin abin gabacinsa yammacinsa kudancinsa arewacinsa shine ganin da ido yake yi to Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙarfin ido ya iya kewayewa da shi yanzu koda koda wani katon dutse ne aka zo aka manna idonka a jikinsa aka ce ka gan shi yaya za ka yi ka gan shi wanda ya mamaye ka ta ko ina misali saboda haka ma yaya ma ai in ka ga duba haka ma sai ga baya yiwa ido dai wannan ta jikin kai ta daske Allah Allah ba a daskansa sai dai da zuciya to la tudrikul absaru idan duna ba ta daskansa wa huwa yudrikul absara shi kuma yana da tsan idan duna ganinsa kuma a aljanna wannan tabbatacce ne ba kamar yadda mu'tazilawa suka ce san ba za a ganshi ba ko a lahira a a za a ganshi a lahira bisa aqidan ahlus sunna wal jama'a saboda abin da yazo a cikin alqur'ani Allah da kansa yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira da kuma abin da yazo a cikin sunna kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar yace innakum satarawna rabbakum ku da sannu za ku ga ubangijin ku kama tarawna hadal qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata da kuke gani a sama la tudamuna fi ru'yati babu wani ba za a kware ku ba a cikin ganin sa wato ba wanda zai hana wani ganin Allah subhanahu wataala wato babu turereniya kowa zai gani shi ba tare da wani ya tare ma wani ba na'am saboda haka Allah subhanahu wataala ba a riskarsa da idanun kai sai dai da zuci sannan kuma a lahira ana iya za a riske shi za a gan shi wawan latifu shi ne mai tausasa wa bayansa alkhadiru masanin ɓoyayyen al'amarinsu na'am قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن أنيف عليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر hujjoji masu sa basira sun zo muku min rabbikum daga ubangijinku wanda za ku lura da su ku gane su ta hanyar basiranku wato malamai suka ce wato wannan aya ma tana kafa hujja da cewa wato za wato Allah da me ake riskansa da ya ce la tudrikul absaru amma sai ce qad ja'akum basairu wato ana riskan Allah ne da basira ba da ido albasira ba ba da ido mai gani ba da idanun basira ake riskan Allah dan haka Allah ya kawo muku basirori min rabbikum daga ubangijinku wa'annan basairu su ne za ku iya lura da su ku gane samuwan Allah subhanahu wata'ala waman absara wanda ya sa idanun basira ya gane fali nafsihi ya yi wa kansa waman aniya to wannan aniya kuma fa ido ne a'a ba na ido ba ne amma huna amal basira wanda kuma basirarsa zuciyarsa ta makance ya kasa ganin wa'annan basirori da suke nuna kaɗaitakan Allah to fa alaiha yayi wa kansa ne ya cuci kansa wa ma rabbuka wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai gadin ku bane wanda zan wajabta muku dole dole sai kun yarda da abin da nazo muku da shi na'am وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك da haka dai nusarriful ayati muke jujjuyo muku mu'jizozi da ayoyi wanda suke nuna kaɗaitakan Allah wali ya ƙulu da rassa kuma mun juyo wannan ba zai hana su kuma su shaidan ya ba su wani wasuwasi na daban ba kuma sai su zo kuma suna neman kore ayoyin da wasu ƙarairayi kuma daban su ce da rasta ai karantawa kai ka je wajen wasu malin kitabi ne suka koya maka karatu ka zo kana musu bayani to kowa ya san dai manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar garin su ya je yayi zaman da har zai koyi wani ilimi a wata ƙasa ba duk tafiye da tafiyen da yayi kuma ne yan kwanaki ne kuma a lokacin ma yana yaro ne galibi lokacin da ya je kuma fatauci na sayyidatuna khadija wannan lokacin kuma ba daɗewa yi ba iya sayar da kaya ya dawo wani nubayi na huli ƙaumin ya alamun don kuma mu yi bayanin wannan ayoyi na shari'a ga mutane wanda suke da ilimi sai su yi amfani da shi ya amfane su na'am اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين don haka ka kyale su ita bi kai dai ka bi ma uhiya ilaika abinda aka aiko maka min rabbika daga ubangijinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ka shagaltar da zuciyanka da musayyan su ko musayya da su in suka zo suna jayayya da kai suna musayya da kai kar ka ba su hankalinka ka ci gaba da abin da aka dora maka la ilaha ubangijin kan nan babu wani ubangiji illa huwa sai dai shi kadai ba abun bauta da gaskiya sai shi wa arif ka kauda kanka anil mushrikina daga masu tara Allah da wani waɗanda suka kafe yadda da kadaitakan Allah kai ka yi wa'azinka ma waɗanda su bayan da za a yi ma zuciyarsu ta ɗauki wani tarayya ga Allah duk wanda ya san Allah sani na ilimi hankali ma ba zai taɓa kawo masa yadda za a yi a ce a samu wani kuma banda Allah ba kamansa babu don haka ka yi ƙoƙari ka yi ta isar da saƙonsa ga waɗanda su suke da hankalin da za su riski wannan saƙo ɗin na'am
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل yana daga cikin ni'iman da musulunci yake da shi wato wannan al'umma akwai alheri a cikinta duk da saɓani da ake ta yi mu dai a halin suna wa jama'a abinda muke kyautata zato kamar yadda aka ce wajibi ne gare mu duka wani halin ƙibla wanda yake fuskantar alƙibla ya yi sallah domin a halin suna wa jama'a mun ɗauke shi musulmi ne in ka ga mun kafurta mutum to ya bar sallah gaba ɗaya ko shi da kansa ya ce ba Allah ba Allah ya koma ya bautan wani abu daban amma duk saɓanin da ake da shi ko na ƙungiyoyi daban-daban na ra'ayoyi daban-daban za ka ga dai daga cikin ni'imar da Allah ya musulunci shine dai an yadda dai Allah akwai shi kuma an yadda shi kaɗai ne sai dai wannan ya ce yana sama wannan ya ce yana ko'ina wannan ya ce baya ko ina ne kowa dai da dai nashi kame kame amma na ce dai akwai Allah eh Allah nan da nace shi ne Allah kai ma shi ne Allah eh kai ma shi ne Allah eh to kubar kubar kubar wannan sai mun je zai nuna mana haƙiƙanin yanda yake amma dai mun yadda dai dukan mu Allah nan guda ɗaya ne ina ce mun yadda baya da wani abokin tarayya mun kuma yadda Allah nan ba wai nasa wani Allah ne daban nawa wani daban ba a'a yanda za mu sifanta shi ne ko mu yi menene muke ta rigima kuma duka akan ayoyi ne yawwa wannan yana ganin shi Allah abinda Allah ya gaya masa ya yarda da shi ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabin wala khamsatin illa wannan ce illa huwa nan fa duka da ilmi ne da ilmin nan kokarin ka ne da ijtihadin ka da tawilin ka ko ba haka bane kai ma tawili kai wannan kuma yace a'a yanzu rabbuna to kuma kai ka ce yana can kowa da ya sauko to ya sauko ne irin sauka ka ce kuma ya to baya can din kenan ka jinyo shi daga can to wanda ya ce na ji wani ma yana cewa ai Allah yana gaba da al'arshi na ce to masha Allah a je zuwa tunda dai yanzu ka ka janye daga ra'ayin malaman ka na cewa yana zaune akan al'arshi a'a yana gaba ne da al'arshi tsakaninsa da al'arshi akwai ruwa bayan ruwa akwai fili bayan fili sannan a same shi to kenan a je zuwa ne dama da ba a gane ba ne ana kama ka kamo hanya kenan za ka taho ma to wani kuma yana ganin Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihul bukhari cewa idan mutum yana sallah kar ya yi tofi gaba da anna rabbahu bainahu wa bainal qibla to gashi nan ma balaka bisnaini Allahu salisuhuma kowa da irin fahimtarsa ilimin ma wasu na ganin ilimin kawai suka ɗauka tsura eh sun kore sam'u sun kore basaru sun kore kuduratu sun kore qayyumiyatu to kaga wannan duka kowa da irin nasa fahimta amma mai yiwuwa mutum ya samu lutsuki tun da shi ya yadda Allah nan shi ne kuma guda ɗaya ne maganan irin yanayi ne to sai dai ya zama matsalar ta ta can ta shafe shi to to wannan yana daga cikin ni'imar da musulunci yake da shi cewa duk wasu fankarewa da aka sassamu daga wurin wasu dai an da yadda dai Allah nan guda ɗaya ne kuma an yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon sa na ƙarshe to wannan da sauki in an samu in an tsaya anan yana Allah subhanahu wataala yace ita ji ma uhiya ilayka min rabbika kai dai ka bi abin da aka saukar maka daga ubangijinka to manzo Allah an gaya masa haka da wa ake yi da mu gabaki ɗaya kai dai ka bi abin da aka saukar maka daga ubangijinka kuma ka tabbatar la ilaha illa huwa ba wani abun bauta da gaskiya sai shi wa arid ka kawo da kai adal mushriki na gabarin masu hada shi da wani suna bauta musu walau sha Allahu da Allah ya so a mashi'arsa ta asali ma ataraku da ba su yi wannan shirka ba eh amma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka mai gadin su ba wa ma anta alaihim bi wakil kai kuma ba kai ne za a kama da laifin kafircin su a ce an wakilta ka akan al'amarin su dole sai sun biyan da kake so ba na'am ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله أدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة أملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kada ku zagi waɗannan abubuwa da suke musu bauta ba Allah ba kar ka zagi gumakka ko kar ka zagi wato a kayan tsafin mai tsafi zagi irin ba na nasiha da gyara da da da da wayar da kai ba kar ka dube shi kai zagi irin na shakasiya kamar mutum ya dubi mutum ya tura masa a sha to kar ka yi maguma kansu irin wannan zagin kar ka yi ma abin da suka ɗauka suna bauta irin wannan zagin sai dai kawai ka ganar da mutane cewa waɗannan abubuwa fa ba su da amfani kuma ba su ne abin bauta ba ko bai kamata a bauta musu ba shi ne abin da za ka yi saboda su jahilai ne bakin arne mai duhun kai idan ka zagi a gunkinsa baya ganin wani abu mai girman da ya kai shi saboda haka tabar gaza zai yi shi ba wakati ne ba hankali ne da shi ba shi in ka zagi wannan baya da wani abu mai martaban da ya kai shi don haka kai ma abin da kake ganin ya fi komai daraja a wurinka shi zai zaga don ya rama shine Allah yace to la tasubbul ladina yad'una min dunillah kada ku zagi wayannan abubuwa da suke musu bauta koma bayan Allah sai yasubbullah su sai su zagi Allah adwan dan ta'adda bigayar ilmin ba tare da sun sani ba su ba san haukan da suke yi ba sai su dauka kamar su su ma sun rama ne eh ibnu abbas yace kafirai suka zo suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam la tantahiyanna an saddika alihatina ko dai ka daina zagin gumakanmu aula na haji wannan rabbaka ko kuma mu zagi allanka fana ha humullahu an yi subbu ausanahu sai Allah subhanahu wata'ala ya hana sahabbai zagin gumakansu da irin adobe uzza a ce uzzan banza latan wofi manatan shashanti irin wannan to kaga kai ka faɗi haka su ba su ganin girman Allah sai su sai su mai da almartani da Allah subhanahu wataala sai aka ce to kar su sake daga nan su daina saboda me amfanin sa kullum a cikin ka'ida ta addini akwai irtikari a khaffid dararai hawan mafi saukin cututtuka guda biyu kafircin su da abubuwan su su ya shafa cuta ne to da ka bar gunkin baka zage shi ba da ka zage shi a zage Allah wanne fi sauki ai gara ka bar shi baka zage shi ba ko to shine a kafu cikin dararu guda biyu ga dararu saddillahi ga dararu tarku saddil saddil asnani to dararu tarku saddil asnani akhaf min darari saddillahi to haka a ka'idar shari'a ka'ida usul ka'ida usuliya ta usulul fiqh ya ce ta irtikabu akhaf dararain a shari'a duk wannan yana nan wasu hukunce-hukunce ne masu ɗimbin yawa ko da abu haramun da haramun wanne ne ya fi sauƙi ga wani haramun mai sauƙi ga haramun mai girma to gara kayan haramun mai sauƙi ko shine irtikabu a kafin bararai to a nan ne ma har ma ya kai ga cewa idan aka kama ka aka ce sai ka zagi Allah ko sai ka zagi manzon Allah to in dai kana jin imanin kana nan kuma suka ce in ba haka ba za su yanka ka to ka zaga shine a kafa bararai ne a musulunci wanzuwan rayuwanka ka ci gaba da wayarwa da ilmantarwa ka amfani musulunci ya fi ka miƙa wuya amma in kai ne azima ne kuma ka ƙi su kashe ka shi ya fi a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kama wasu aka ce ma sashen su su zagi Allah su zagi annabi sannan a sake su in ba haka ba a kashe su sashe suka ƙi zagin aka kama su aka ɗaure su aka yi musu musula duk suka ƙi aka zo za a kashe su har ɗaya daga cikin su yake waƙa yana cewa rasu ubalihi na uqtalu musliman ala ayyi dambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shulun mumazzari ban damu ba lokacin da za a kashe ni in dai za a kashe ni ina musulmi ko a wani irin yanayi ne za a kashe ni makwanci na na mutuwa ya zo ta yanka ne ko ta menene ko ta musula ne duk ban damu ba wa zalika abin da yasa nake haka fi zatin ilahi don yadda da girmama zatin Allah nayi ne don Allah li wajhillahi ne wa in yashan Allah ya so yubarik sai albarka ala ausali shilwi a bisa yanki yankin gaɓoɓi na almumazzaki wanda aka guguntule. kuma aka kashe shi ya yarda ɗaya kuma da ya ga haka sai ya zaga sai aka sako shi ya zo yana kururuwa yana kuka ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halaka na halaka na halaka na halaka ya rasulullahi ce me halaka ka sai an sa in zage ka na zage ka yace yaya kake jin zuciyanka yace wallahi yanzu ne ma na fi jin kaunanka fiye da da yace to gobe ma in sun kama ka suka ce ka zaga ka zaga saboda haka kowa da ya rage garin ka kowa da irin matsayinsa amma dai ba laifi ba ne idan ka ga halaka ƙarara ka yi abin da bai hallata a shari'a ba saboda watakila amfanin da za ka yi wa musulunci nan gaba nan to Allah ya ce sai su zagi Allah don ƙetare iyaka ba tare da ilimi ba kazalika Allah ya ce haka nan zayyana li kulli ummatin amalahum muka kayata muka kawata wa kowace al'umma irin aikin su kai yadda kake ganin shiriyan nan shine daidai kake ganin bin Allah nan shine kake ganin jira su kuma haka suke ganin wancan shirmen nasu shine abin kirki dan haka ka kyale su su je su yi ta yin shirmen su kai dai ka wayar wazza kirbihi an tumsala nafsu yawa kai ta wa'azi ba abin da suka killa kai wa'azi kai ta wa'azi kowa ya kama hanyarsa kai in ka gane hanyar Allah kai ta wa'azi ka ganar da mutane wanda ya bi ka oho oho kai dama malami ma ba dinka din Allah kake so ai ba a bika ba din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake so ai ba ba a bika ba sai ka tsaya wa Allah kai aiki tsakaninka da Allah da shiryar da mutane bayan Allah zuwa ga Allah wanda ya shirya ya rabbanta wanda bai shirya ba sai ka riga ka fita nan haka muka kawata wa kowace al'umma irin aikin su thumma ila rabbihim rabbihim marji'uhum su koma kuma sannan wurin ubangijinsu za a mai da su sai yunabbi'uhum ya hukunta su bima kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci wato tunda Allah shi yayi halitta yayi an adam a hakan ma sun kibin sa yayi yayi da su sun kishiriya to kai dan adam da babu wani abu da kai ba ba wani abu da ka ba da gudumawa wajen samuwar su idan ka musu nasiha suka ki sauraron ka ba sai ka zuba ma ikon Allah ido ba nan
wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha قل إنما الآيات عند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمن
wa aqsamu billahi wai sun rarrantse da Allah jahada aymani iya kokarin rantsuwar su la in ja'atuhum ayatan ayatun wallahi in mu'jiza ta zo musu la yu'minunna biha za su yi imani da ita wallahi ka kawo mu'jiza kana kawowa kana kawowa za mu yi imani da ita wani ka ce innamal ayatu indallah mu'jizozi gurin Allah suke ba ni nake kawo su ba wa ma yusirkum ko kun sani kuwa aya inna annaha idza ja'at la yu'minun wallahi in an kawo mu'jizan ba imani za su ba dan haka ma ku fita sha'ani ba za a kawo mu'jizan ba in ma an kawo iyakaci su ce sihirun ne su ce sihiri ne kahana ne bokanci ne rufa ido ne abin da za su faɗa kenan da aka ɓata lokaci ne a kawo wa irin mutanen irin wa'annan mu'jizozi na'am ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يأمرون ونقلب هكذا مجج يا أفئدتهم زكاة وأبصارهم أفئدتهم وأبصارهم إذا زكاة دجننسوا suna ganin abubuwa amma baya musu amfani ganin saboda ba gani ne na ganewa ba shakawa ta riga ta mamaye zuciyar kama lam yuminu bihi awwala maratin kamar inda ba su yi imani ba tun can farko a suka muka kawo mu'jiza ma ba imani za su yi ba za su gani dai kuma ba za su yarda ba wa nazaruhum haka za mu bar su fi duguyanihim cikin shishigin su ya amahuna suna ta ɗemuwan su na'am ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وأشرنا عليهم وأشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة da a ce mu mun saukar musu da mala'iku ba iyakacin aya ba kenan ba mu'ujizozi suke nema ba to misali da za mu saukar da mala'iku gare su su gansu yadda sifan mala'ika yake wa kallamahumul mauta da za mu ta da matattu wayanda suka riga su mutuwa su ce ku bin shi fa annabin Allah ne ni ne wane na tashi daga kabari ku bin shi annabin Allah ne ko wa sharna alaihim kulli shay'in ugulan da za mu tattara musu komai da suke ake ce musu za a musu su ganshi ido da ido ma kanu liyuminu wallahi ba za su kasance za su yi imani don ganin wayannan abubuwan ba ya wuce su ce rufa ido ne duk ya sakan abin da za su faɗa ke illa ya sha Allah sai din Allah ya so shirya wanda ya so shirya shi kuma ko da bai ga wayannan abubuwan ba zai gaskata wallakin na aka sarahun sai dai mafi yawancin su ya haluna sun jahilci al'amarin Allah cewa mashi'arsa ita take sa mutum ya gane gaskiya shi yasa suka dogara da cewa sai dai an kawo musu wani alama na mu'jiza amma mu'jiza kan ya wuce alqur'ani da aka ce ku kawo sura daya ta gagara ko to na'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك هكذا جعلنا لكل نبي عدوا مكسام يا وكوى كوني النبي ينادى مكيا شياطين الجن شياطين الإنس شيطان متاني haka za su yi ta gaba da annabin Allah wal jinni da shaidanun aljanu kowane annabi yana da shaidanun mutane da shaidanun aljanu masu gaba da shi haka nan kowane magajin annabi ma sai Allah ya jarrabe shi da shaidanun mutane masu masa shaidanci masu gaba da shi sai kuma ya jarrabe shi da shaidanun aljanu su ma masu son su cutar da shi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli sashen su yake wa waswasi wa shafe da maganganu abin kawatawa wanda za a yaudari mutane da su na ƙarairayi yawwa su yaudari mutane shaidanu su yi wasu wasi wa mutane mutane kuma su fitar da abin a baki su faɗa imamu muqatil ya ce wa kulla iblisin bil insi shayaɗi na yudullunahum wa wakila iblisun kai wakila ko kuma wakala Allah ya wakilta iblisun bil insi iblis ga mutum shayatsina wanda yana da shaidanunsa yudillunahum wanda suke batar da su kowane shaidani ya wakilta kowane iblis iblis ya wakilta ma kowane mutum shaidanu saboda shi shi ai oga ne ko shi yana da shi mai mulki ne mai sarauta ne kullum akwai mutanensa da yake bazawa me ka je kai kowa ya kuma in an gama aiki za a zo a kawo return na aikin da aka yi shine ma har akwai hadisin da yake nuna a shedan aka zo a kawo masa return kai ne kai yau sai ai wallahi yau sai da nayi na kokari ne kokari na sa wani ya ci haramu sai to ai amma ba kai wani abun a zo a gani kai kuma fa aihe da na yi ƙoƙari na yi ƙoƙari na sa wani ya yi zina kai kai kai kai aiki amma da sai kai ya kawo ba kai kuma fa aini sai da na yi ƙoƙari na yi ƙoƙari na sa wani ya kisan kai sai wai wai ka yi aiki amma dai aikin naka kai ma dai bai kai ya kawo ba kai fa sai ai da rinka rinka shiga na rinka fita in je nan in shiga nan in bullo ta in bullo ta nan sai da na sa wani ya sake matarsa suka rabu ya tsaye da shi ya ce kai na gode kai yau kai ne ka ci kyauta yau kai ne ka ci kyauta saboda shi in ka kashe mutum ɗaya ka kashe ai shi kenan ko ba haka ba gobe za a haifi wani ko in ka sa mutum ya sha giya zai tuba in ka sa wannan ya yi kaza dinama ta kila zai zo ya tuba amma idan ka raba aure ka ga ba za a sake haifuwan al'umman annabi ba wanda ka rage haɗuwan al'umman manzan Allah kenan to kai ka aiki saboda kai da ka rage al'umman annabi ka kashe guda ɗaya ka kashe guda ɗaya ne wannan ko da ya raba aure ya kashe aure ya'yan da za a haifa in ya kai goma sha to duk ya kashe su an an huta to to saboda haka shi ce dan kullun ana masa budget din ana abin da aka yi kuma yana tura wakilansa wannan wannan je ka wuri kaza wannan je ka wuri kaza to shine an an ya waki kowane iblis ya wakilta bil insi shaytan ya wakilta wani shaytani ga mutum yudillunahum wanda za su rinka zuwa suna batar da su wai zalta kar shaytanul insi bi shaytanil jinni in shaytanin mutane ya hadu da shaytanin aljanu qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan su ya ce wa abokinsa in ni a su sahibi bi kaza wa kaza ni wanda aka haɗa ni da shi na yi masa kaza kaza kaza ya halaka wa kaza wa kaza eh to kai kuma fa adallil anta sahibaka bi kaza wa kaza kai kuma ka je ka batar da wani da kaza kaza wato kowa ya rinka cewa ga abin da za a je a yi wai wani shaidani ya gamu da wani shaidani ɗayan ƙato ƙosashe ɗayan kuma ramen mai lange-lange sai ce kai wani yaya ne ya ce yaya na gan ka ƙosashe ya ce ba ai ni na samu gida sai me ya faru sai ai ni mutumin da Allah da aka haɗa ni da shi baya baya bismillah in dai shiga gidansa in bi shi gida baya bismillah in dai ci abinci mu ci tare baya bismillah in dai sha abin sha mu sha in ƙoshi baya bismillah in zai sadu da iyalinsa mu sadu da shi ta tare da shi mun haifi shaidanun ƴaƴa ka ga inda na koshi tun me me da ni sai kai kuma to ya na ganka lange lange haka yace kai ni kan an hada ni da bala'i dai ce in dai shiga gidansa bismillah in dai ci abinci bismillah duk abin da zai taba bismillah bana da abinci yunwa ta dane ni bana iya cin komai ba abin da nake iya tabawa a gidansa shi yasa ka ganni na a kwanjani haka lange lange to kowa da shedaninsa kowa sai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce har kai ma ya rasulullah akwai shedanin da aka halatta maka yace akwai nawa sai dai Allah ya taimake ni a kansa ya musulunta sallallahu alaihi wasallam nan walau sha rabbuka da ubangijinka ya so ma fa'aluhu da basu aikata abin da suke nabar da mutane ba fazarhum yale su kawai wa ma yaftaruna da abin da suke kirkirowa na ƙarya nan ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا وليرضوا وليقترفوا وهم مقترفون الله يا بس لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة kunnuwan waɗanda ba su imani da lahira sai su rinka karkata zuwa ga jin abin da shaidanu suke musu wasuwasi amma wanda ya imani da lahira ana masa wasuwasi sai a'udhu billahi min sharri yana jin wani abu wai ma yanzu nan naka mina shaidani nazgun fasta izillah eh mutumin kirki daga yaji wani abu ko dan wasuwasi ne a'udhu billahi a'udhu billahi min sharri sai ya kori shaidan amma shi kuma wanda yake dama Allah ya riga rubuta masa tsiya ana fara kawo abubuwa marasa daɗin ji wanda ba su yi daidai da tauhidi ba ko addini ba ko mai aha aha yawa aha sai kasa kunnensa to Allah subhanahu wataala ya ce ai ai su an yi ba su dama ne abidatul ladina la yu'minuna bil akhirah zukata wanda ba su yi imani lahira ba su sai su karkata zuwa gare shi su rinka jin shakku da suke jefa musu cikin zuciyarsu wal yardahu dan su yadda da abin da aka musu waswasin wal yaqtarifu ma hum muqtarifun dan su tsoronci abin da za su tsoronta na zunubai na'am duk abin da ga musu je su aiwatar in sun aiwatar su ɗaya zunubai yanda ya ishe su in sun je lahira kuma su ga sakamakon sa na'am أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين نعم أبو هيانا يتي كافرون قريشاوا suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu dai a sa alƙali tsakaninmu da kai ka nemo alƙali cikin yahudu ko nasara malami daga yahudu ko malami daga nasara sai mu zauna a yi jarabawa ya binciki al'amarinka ya duba cikin littafinsu ya ga cewa ko abin da ka zo da shi nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne idan ya tabbatar mana abin da ka zo da shi gaskiya ne sai mu bi ka shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ce musu afa ghairallahi abtaji hakaman yanzu wani Allah zan nema ya zama shi ne mai hukunci tsakanina da ku shi zai tabbatar da abin da na zo da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ku nemo ƙazaman mutane wanda suka ɓaci da son duniya wanda ake ba su cin hanci da rashuwa su canza gaskiya su faɗi ƙarya ku ce su ne alƙali ga Allah wanda na ce muku shi ne alƙali wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala bayan Allah shi ya saukar muku da wannan alkur'ani ga bayanin sanan dalla dalla babu wani abu mai rikitarwa a ciki wallazina atainahumul kitaba su wa'anda suke ahlul kitabin da wa'annan suke faɗa ya alamuna sun sani annahu munazzalun min rabbika cewa wannan qur'ani an saukar da shi ne daga ubangijinka zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya dan haka ko su yi imani ko kar su yi imani ruwansu an samu malamansu sun yi imani cikin yahudawa an samu abdullahi ibn salami ya yi imani ko an samu najashi ya yi imani cikin nasara an samu mutane da yawa ko sun yi imani cikin nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wayannan su su sun isa shaida cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne amma wayannan kattin mace ya haramun ba wala takunanna kar ka zo kasance min almunkari na cikin masu shakka da cewa wai har sai waɗannan mutane sun maka shaida sannan abin da ka zo da shi ya tabbata gaskiya sadaqallahu alazim ballaga rasulul karim ونحن على ذلك من الشاهدين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغنى الفاتح لما سبق الناس راجعونك الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ذات تبتغلنا بها باب الرضا والتيسير وتبلغ بها النواب الشهود والتأثير تكون لا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ولنا فنعمنا وليا النسير musamman karanta sunan Allah kafa sha ɗaya tunan da suke faruwa a ƙasar nan wanda suka rikitar aka rasa kansu da gindinsu Allah kai ne mai ishin mu ka san dalilin su ka san masu farar da su ka san yadda za ka magance su Allah ka mana maganin su ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka karbi ibadun mu a wannan wata ka sa ya daukakan mu a wannan wata a wannan shekara ya fi na bara wajen ilimi da imani da tauhidi da komai da komai na rayuwa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam انقلبوا بنعمة الله سنة على سنة على الفاتحة ما أقول لك فاتحة سورة الفاتحة سنة ما أدري أنا سنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله رب العالمين